الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na wato al-ikhtilaf fi tafsir anwa'uhu asbabuhu atharuhu mawadi'uhu wa kayfiyatu at-ta'amul ma'ahu an gane ko to wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 22 eh wanda kuma mun ce tafsir ibn jarir at-tabari na muzajan kenan dirasa ce ta asiliya tatbiqiyya mun yi tafsirikin ta muna fadar ka'idodi sannan kuma za mu yi tatbiqin wannan ka'ida a cikin tafsiri na ibn jarir at-tabari wanda dalibin ilimi zai dauka wata mas'ala ta usulul tafsir ko wata mas'ala ta ulumul qur'an sai tatbiqin ta a cikin wani littafi daga cikin littafin tafsiri ko kuma dan su mali tafai daga cikin littafai wannan ka'idar ya hada ya bincike a littafi biyu ko uku ya muqarana wallahu ta'ala a'lam to mun zo a cikin muqaddima da ibnu jarir at-tabari yayi kafin mu shiga cikin littafin zikru ba'd al-akhbar ambaton waɗansu labarai allati wato غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن وأن غلط سكي كسكري منكر القول وأن سكي مسن بيان في تأويل القرآن سواء تفسير القرآن muna ganewa ko yawwa kenan galata fi ta'wiliha ma'ana sun yi kuskure ne wajen tawili fassarar waɗannan nasoshi saboda wasu nasoshi da suke nuna cewa da aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yufassir shay'an min alqur'ani illa ayan tu'addu allamahunna iyahu jibril kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba asar ne na ummul mu'minin Aisha yana fassara wani abu sai wasu ayoyi tu'addu wadanda ana iya lissafa su wadanda jibrilu ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan ne wadanda suke ganin kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara masa habbai ba wato dukkan wato alkur'ani to idan muka duba wannan matsala ce wadda cikin ulumul qur'an da usulul tafsir zaka ga malamai suna kawo ta shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara dukkan alkur'ani ga sahabbai ko bai fassara musu ba an gane ko ita ce mas'alar to waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara masahabbai dukkan alkur'ani an gane ko saboda Allah ya ce ya saukar da alkur'ani don ya bayyana shi qaulan wa fi'lan wa iqrara waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a su larabawa ne akwai abubuwan da ba su bukatar manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara musu kenan sun tambaye shi na inda suke da bukata yayi musu bayani ko ko inda ya ga akwai bukatar musu bayani ya musu bayani na fata an fahimce ni yawwa kuma wannan ba shi ke nuna ba ba za a fassara alkur'ani ba sai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara saboda shi alkur'ani yana magana ne akan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko yana maganin sauran zamunna na al'ummarsa kenan ta fuskar istinbati da ka'idodi na shari'a an gane ko bayyuwa mu ce a da kawai haka nan da to da bai dace malami ya rubuta tafsiri ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara akwai hadisai da an ka tattaro in ka diba cikin littafai na hadisi kana ganin kitabut tafsir an gane ko ya an ce kitabun tafsir nan malamai na hadisi ne suke keɓance wani wuri a cikin abin nan saboda asalin ilimin tafsiri na sha'a riwaya ya taso ne riwaya wadda aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma riwayar da aka yi da sahabbai ga tabi'ina galibin tafsiri na magabata can ba a cika yawan abin nan ijtihadata a cikin shi ba to amma saboda shi alqur'ani yana magana a waɗancan al'ummomi ko yana magana a waɗannan al'ummi kenan idan an kai tafsirin alkur'ani an kai istinbatin wata mas'ala a karkashin ayoyi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam in bai saba ma shari'a ba ba a cewa ba a karbi shi an gane ko to muna iya cewa ta fuskar larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya fassara masa habbai ba amma abubuwan da suna da alaka da shari'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara masa habbai kadiba cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an da sauran littafai na ulum al-qur'an kaga wannan wato mas'ala to wannan mas'ala ita ce mun ka ketare dazu sannan muka zo zuwa ga mas'alar dhikrul akhbar an ba'd salaf liman kana min qudama'il mufassirina mahmudan علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه بذلك يقول waɗanda kamar tafsirin su ya zamanto abu ne abin yabo daga cikin magabata da wanda kuma ya zamanto tafsirin su ya zamanto abin zargi ina fata an fahimci ni to madalla to cikin wannan wuri ibn jarir tabari ya kawo wata mas'ala a ƙarƙashin wagga wannan babi da ya kawo wanda babi na zikirul akhbar an ba'd salaf fi man kana min qudama al mufassirin qudama dan jami'i ne na qadim magabata kenan mahmudan ilmuhu akwai wanda ana yabon ilmin sa wa man kana minhum mazmuman ilmuhu bidhalika an gane ko to karkashin wannan babi sai kawo ta mas'ala mai muhimmanci yace abin nan qala abu ja'far yana nufin shi ibnu jarir at-tabari shine abu ja'far an gane ko ya ce kad kulna fi ma mazamin kitabina haza mun faɗa a cikin abin da ya gabata an gane ko kinan mun faɗa cikin abin da ya gabata a cikin wani littafi namu fi wujuhi ta'wil a cikin aujuh na ta'wilin qur'ani fuskokin fassar alqur'ani anna ta'wil alqur'ani ala thalathati aujuh tafsirin qur'ani ya kasu gida uku ina fata an fahimce ni akwai riwaya ma da aka yi wa daga wato ibn abbas wanda ita ko tana nuna qur'ani ana fassara shi da fuskoki guda hudu kadiba cikin suratu ali imran a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an wajen wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ya kawo wannan bayani da kuma munakasha da yi ta wannan asarkin ta fuskar ma'ana da sauransu mai so da ya koma can to almuhimmu za mu waɗannan fuskoki guda uku an gane ko tunda shi ibn jarir tabari ya faɗi cewa tafsirin qur'ani akan fuskoki ne guda uku yace ahaduha na farko la sabila ila alwusuli ilayhi ba yadda za a yi mutun ya kai ga wannan tafsiri wa huwa alladhi ista'thara Allah bi ilmihi shine abinda Allah yake banta da ilmin shi shine ista'thara sara din nan sa'un ce ba sinun ba Allah yake banta da ilmin shi wa hajaba ilmuhu an jami'i khalqihi kuma Allah ya ɓoye sanin shi daga dukkan halittunsa wa huwa auqatu ma kana min aujaril umuril hadisa sai ya bada kinan misali yace shine lokuta auqatu ma kana min ajalil umuri lokuta na ajalin al'amura alhadisati wanda za su faruwa allati akhbara Allah waɗanda Allah ya bada labari fi kitabihi a cikin littafinsa annaha ka'ina cewa za su afku ya ɗauka misil wakti ƙiyamis sa'a kamar lokacin da kiyama za ta tsayu an gane ko wa wakti nuzuli isa ibn maryam da lokacin da isa dan maryam zai sauka wa wakti tulu'i wa wakti tulu'i shamsi da kuma lokacin da rana za ta bullo min maghribiha maghribiha ta bullo daga mafadarta ta faɗi gabas wan nafkh wan nafkhi fi suri da kuma lokacin da za a yin busa cikin ƙaho wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka kenan wannan babu wani mutum wanda zai cewa su yi tafsirin shi duk wanda ya ce zai kutsa ma wannan ƙarya ce zai yi shi yasa waɗansu da sun ka zo sun ka ɗauko harufan alƙur'ani irin su alif lam mim su alif lam mim sad sun ka ce wai za a yi haɗa su a yi lissahi a gane lokacin da kiyama za ta tsayu wannan ƙarya ne kutsa ma ilimin Allah ne kuma ƙoƙarin ƙaryatar da Allah ne idan mutum ma yi wannan ma da gangan ai kafirci ne tunda ya karyata Allah Allah ya ce babu dinsa lokacin da kiyama za ta tsayu amma sai ka fake da alkur'ani ka labi ha ka ce wacin qur'ani ka gano wannan wani irin shirme ne wannan abu na biyu alwajhu tsani ma khassa Allah bi ilmi ta'wilihi nabiyahu dula sa'ir ummatihi abinda Allah ya kebance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin shi an gane ko amma banda sauran al'umma wa huwa ma fihi mimma bi iba wa huwa ma fihi shine abinda a cikin shi mimma bi ibadihi ila ilmi ta'wilihi alhaja an gane ko na'am ma kasallahu bi ilmi ta'wilihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai ummati wa huwa ma fihi shine abinda a cikin shi mimma bi ibadihi abinda bayin shi suke da kina asalin shi mimma bi ibadihi alhajatu sai at-taqdim wa at-ta'khir abinda bayi suke da bukata ila ilmi ta'wilihi san ta'wilinsa sai an yi hattara larabcin yayi at-taqdim wa at-ta'khir yace to fala sabila ila ilmi zalika babu hanyar da za a san wannan illa bi bayanin rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi gare su an gane ko kina akwai abubuwa irin na shari'a kamar yadda za a yi sallah ruku'i da sujada da yadda za a yi sauran al'amura waɗannan al'amuran ba yiwuwa a san su sai ta huskar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin abubuwan da sun ka zo mujmala kamar wa aqimus salata wa atuz zakata ya za a bada sallah ya za a bada zakka kaga duk dan qur'ani yuna irin waɗannan da ya ketare sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya koma zuwa ga amfani da damar shi yace kawai kai wanda kaga dama eh to an taba addini ayo da an kaga dama ko kuma su ce a'a su qur'ani sun ka rike ai qur'ani ga sabba a samun sabani yau gashi nan sallar su kuma sai ta bambanta wani ya ce ma ba sai an yi sallar ba kwata kwata wani ya ce a'a adibi gabas kawai alladhi yaraka hina taqum yan tsaf wasu ce a'a raka a guda za su yi wasu ce a'a tunda Allah hudu ruku'i sai da amma bai hudu da za a yi ba bai da bukata wasu kuma su yi sallar azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha'i raka'a hudu magriba raka'a uku subahi raka'a biyu yan an tambaye su su ce fikafikan mala'iku alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a abin da duk gashi nan wasu su ce waɗancan masu yin sallah irin ta hadisi arnani su ko waɗancan su ce a'a sallah raka'a goma sha uku Allah ce wa aqimus salata wa aqimus salata wa aqimus salata sha bakwai na kina raka'a goma sha bakwai aka mishi kuma sai a samu kuma waqimu salatar wa aqimna salata su zan 19 sai a rasa yadda za a yi don haka dai wannan kame kame Allah kai mu da tsari abu na uku ibnu jarir tabari yace wa salis ma kana ilmuhu inda ahli lisan wato abu na tawilin tafsirin alqur'ani wanda ilimin shi akwai shi wajen ma'abuta sanin larabci alladhi nazala bihi alqur'an wanda alqur'ani ya sauka da shi wa zalika ilmu ta'wili arabiyyatihi ilimin tawilin larabcin ƙur'ani wa i'rabihi da kuma i'rabin alƙur'ani la yusalu ila ilmi zalika ba yadda za a san ilimin wannan illa min qibalihim sai ta fuskar ka karanci ilimin larabci can da babu nahau babu sarfu wannan ya ce to ai shi da tajwidi da nahau da sarfu da balaga ai zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam babu su bai koya masa bai su ba sai a ce a'a su larabawa ne suna magana da yaren larabci ba su bukata a koya musu na hau da sarfu da balaga amma da larabcin ya kwara musulmi suka fara yawa suna shiga musulunci ko ana yada musulunci a kasashen duniya laraba suka cakudu da wadanda ba su ba sai zaman to dole ana bukata a koya ma wanda ba balarabi ba larabci har larabawa yanzu da zai zaman to larabci yanzu na gida ne suke yi larabcin ya cakudu sai an koya musu larabci shi ma tajwidin a'a can da suna karanta shi da tajwidin amma sai aka ga a fitar da ka'idodin saboda a koya ma mutane ba sani ko mun fahimta ba yawwa shi yasa ibnu jarir tabari yace to fa idza kana zalika kadalika idan hakan can ya kasance haka to fa haqqul mufassirin mafi cancantan masu tafsiri bi isabatil haqqi ga samun dacewa da gaskiya fi ta'wilil qur'an a wajen tafsirin alqur'ani alladhi ila ilmi ta'wilihi lil ibadi sabil wanda kuma shi wannan tafsirin bayi suna da hanya ta kai zuwa gare shi banda wancan wanda Allah ya keɓanta da sanin shi an gane ko awdahuhum hujjatan shine wanda ya fi bayyana hujjarsa fi ma ta'awwala game da abin da yayi tawili ya fassara wa fassara ya fassara mimma kana ta'wiluhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato abin da tawilin shi ya kasance fassara ta kasance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna sa'ir ummatihi banda sauran al'ummarsa min akhbarir rasul sallallahu alaihi wasallam na daga labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sabitati anhu wanda suka tabbata daga shi an gane ko kenan wanda ya dacewa da tafsirin qur'ani shine wanda ya yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake son ya ce babu wanda ya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan alqur'ani ko ba haka ba yace imma min wajihin naqli ko ko ya tafi- imma ya kasance an cirato ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafid wanda abin yayi yawa daga fada yafidu ne kamar abu ya zubu an gane ko wanda an karwaito kenan mutawatiri fi ma wujida fihi min zalika anhu naqlul mustafid wanda an ka iske an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa imma min wajhi naqlil udul ko ko ya zamanto waɗanda sun karwaito shi adillai ne al asbati tabbatattu fi ma lam yakun fihi anhu naqlul mustafid wanda ba a samu ba wato riwaya wadda take ta yi yawa mutawatira kenan ko da mutu riwaya ce mutawatira ko riwaya ce wadda bata kai mutawatira ba ta ahad yace aw min wajhi dalala ko dilala ko dulala duk ana cewa ko ko ta fuskar dilala wato ma'ana kenan al mansusati ala sihhatihi wadda take nuna eh, ingancinsa wadda an mansusa na an nufin wadda tabbatar da ingancinsa an gane ko yawwa ko ya zamanto kenan ta fuskar ma'ana ce wadda take nuna ingancin wannan ma'ana da ka fassara da ita wa'au an gane ko wa'au dahuhun burhanan kuma wanda ya fi su ƙarfin hujja an gane ko kenan wanda ya mutane ƙarfin hujja masu ta'aliki kan littafin suke cewa au dahuhun burhanan atafina akan au dahuhun hujjatan ya ce to fi ma tarjama abinda ya tarjama kinan ya fassara wa bayyana ya bayyana min zalika na daga tafsiri kinan min zalika da ina nufin daga tafsiri wancan min ma kana mu- uh, uh, mudrikan ilmuhu wanda an iske an samu iliminsa min jihatin lisani ta fuskan larabci an gane ko kenan in ba a samu riwaya ba daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam mutawatira ko riwaya wadda take ba mutawatira ba ahad wadda ta inganta an gane ko sai kuma ya zamanto a'a mutum yayi istinbatin wannan ne ta fuska abin da ya fahimta mudrikan an gane ko mudrikan ilmahu wanda mutum ya da cikin ilimin sa min jihatil lisan ya fahimce shi cikin ta fuskar larabci shi yasa ake kira akwai at-tafsirul lughawi in ka diba ustazu doktor musa'idu tayyar lokacin da ya rubuta doktora kinsa an gane ko sunanta at-tafsirul lughawi an gane ko at-tafsir al-lughawi yadda ake tafsirin alqur'ani da lugha ustazu doktor musa'idu tayyar an gane ko yanzu ya zan ustazu doktor ya zan professor kenan shine ustazu doktor an gane ko da sauran kuma littattafai da aka rubuta akan at-tafsirul lughawi muna gane ko yace min jihatin lisani ta fuskar fahimtar larabci in ma bi shawahidi ko mutum ya kawo shawahid dalilai min ash'arihim daga waƙen su as-sa'ira nan ba ana nufin sa'ira ba waɗanda sun kai saura a as-sa'ira waɗanda suka yaɗu wa in ma min mantiqihim ko ko daga furucin su maganar da suka yi wanda ba waƙe ba kenan sai zamanto nasr kenan nan ash'ar ana kiran an-nazm shi kuma eh, abin da almantik na rufin magana wadda ba a tsara ba kenan kamar khutba ko kuma maganganunsu da sun kai wa lughatihimul mustafida da lughatsu larabawa da sun kai magana da ita al mustafida wadda ta yi yawa ta yadu al ma'rufa wadda take sananna ka'inan man kana zalika al muta'awwil ko wane ne ya kasance mai wannan tawili wal mufassir ko mai tafsiri yace ba'da Allah ya kuna kharijan ta'wiluhu kuma bayan haka ya kasance tawilinsa bai fita ba wa tafsiruhu da tafsirinsa ma ta'awwala abinda ya fassara wa fassara ya fassara min zalika daga wannan an aqwalis salafi kuma kai ya saba ma maganganun sahabbai min sahabati na sahaba as-salaf magabata kenan min sahabati na sahabbai wal a'imma da kuma a'imma jagorori na- wal khalaf da kuma waɗanda suka zo bayan su min at-tabi'ina tabi'ina wa ulama'il umma da kuma malamai na al'umma nan ibnu jarir al-qamari alaramma yana son ya koya mana cewa tafsirin alqur'ani akwai abin da ba a fassara shi shine abin da Allah yake banta da ilimin sa akwai abin da ana fassara shi ta fuskar shari'a shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a shar'ance akwai abin da ta fuskar larabci ake fahimtar sa ban sani ko mun fahimta ba kenan yana da kyau tun zaka shiga ilimin tafsiri ka san akwai abin da ba a fassara shi shine kamar abubuwa na gaibi dan kakka tafi wajen fassara tafsiri ka tai zuwa ga fassara abubuwan da suke na gaibi a'a wannan hayaniya ce ko kai aikin banza ne kenan gara a baka ka'idar da zaka tafiya akan ta an gane ko yawwa an gane ko yawwa to sai kuma abin da ya shafi abu na biyu wanda ana iya fassara shi manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara ki da wannan fassara ce wanda take ta shari'a ce sai kuma mi an gane ko sai kuma fassara da yaren larabci to ita fassara ta yaren larabci da shar'i kar ta saba ma duk hadisai ko ta saba ma alqur'ani ko ta saba ma hadisai ko ta saba ma mi hadisai ingantattu an gane ko ko riwaya mutawatira ko ba riwaya mutawatira wadda ta inganta ko kuma ta saba ba duk abin da sahabbai sun ka faɗa yan abin da yake ijtihadi ne ma'ana sahabbai sun ka fassara ko magabata domin bai yiwa a ce kai ka fassara alqur'ani da abin da magabata ka kalli larabci ka fassara da shi ya saba ba fassarar magabata kenan yana nuna su dubbu su gane alqur'ani ka gane ka gane alqur'ani kaga wannan bayani gaskiya bayani ne mai mai karfi kwarai da gaske kenan manhajin tafsirun ana kiran shi ma manhajin tafsir an gane ko yawwa to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce shi to kafin bari mu je nukta ta gaba wadda ibnu jarir al-qabari yayi bayani kansu saboda abubuwan ya kamata a dan bi su a kadan kadan nan sai ya zo gaba yace al-qawlu fi ta'wili asma'il qur'ani wa suwarihi wa ayihi bayani akan tafsirin al-qur'an ta'wili asma'il qur'an kama a fassara ma'anonin sunayen al-qur'ani wasu warihi da surorin shi wa ayihi da ayoyinsa ina fata an fahimce ni to nan yana daga cikin sunayen alkur'ani at-tanzil dama malamai sun ce sunayen alkur'ani guda biyar ne akwai at-tanzil akwai al-furqan akwai al-qur'an akwai al-kitab akwai az-zikr muna gane ko to kadiba cikin basairu zawi tamyiz na Fairuz Abadi ya faɗaɗa bayani ƙwarai da gaske kan wannan mas'ala kamar kowace sura ta alƙur'ani ko kamar shi kanshi alƙur'ani yana da sunaye yana da sifofi to waɗannan sunayen an gane ko shin ya za a yi ana iya fassara su ko ba a iya fassara su in za a iya fassara su kina aluga daga ina suka samu asali to kaga nan asma'ul qur'an an kira shi tanzil in muka duba dalilin shi ai saboda an saukar da alkur'ani zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tanzil asalin shi masdar ne nazzala yunazzilu tanzilan amma sai an ka sama qur'ani tanzil kenan munazzal wato utliqa almasdar wa urida bihi ismul maf'ul an gane ko kaga ba Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan an kira alkur'ani alfurqan an gane ko to me yasa aka kira shi alfurqan domin daga faraqani shine mai rarrabewa an gane ko mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tabarakal ladhi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wadda asalin kalmar tana nufin rarrabewa shi yasa yace mi ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan kaga furqanan malamai sun kace ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil da sauran inda kalma ta al-furqan ta zo ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون kaga at-taura ba kira ta al-furqan domin tufarriqa bain al-haqqi wal batil daga cikin sunayen al-qur'ani dama guda biyar al-kitab alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja an kira shi al-kitab sun kace li annahu maktub an rubuta shi maktubun fi lawhil mahfuz maktubun fil masahif an gane ko to kaga wadanda suke cewa manzo Allah sallallahu da ya mutu ba a hada alqur'ani ba gashi a matsayin littafi guda amma an rubuta shi ba rubuta shi abba ba amma ba hada shi rubuta ba sun kace su kenan bid'a ne rubuta alqur'ani ko hada alqur'ani sai a ce musu a'a waɗanda sun ka hada alqur'anin nan ai alkhulafa ne kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidi daga nan zan bid'a abu na biyu Allah ya kira qur'ani alkitab to tunda shi nan takaddurar rabe an gane ko in mun ce takardu ba irin waɗannan na wannan zamanin mu ba irin fata ce da abin da na dabino babin dabino da an kai rubutu a kansu da kuma sauran wasu duwatsu da an kai amfani da su ka karanta cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an da manahilul irfan na Sheikh Zarqani kaga Allah ya kira shi al-kitab to tunda Allah ya kira shi kitab kenan takardun da in an hada su za su zama azal littafi kenan ba bid'a bane sannan ana kira al-Qur'ani adh-dhikr Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun ko ba ka dan bane yawa to ana kiran shi al-Qur'an kuma duk da yake shi Ibn Jarir at-Tabari nan bai kawo shi ba cikin sunayen kiran kowanne daga cikin su yana da wata ma'ana daga cikin ma'anoni shi yasa yace wa likulli ismin min asma'ihi al-arba'a fi kalam al-arabi ma'anan wa wajhun ghayra al-ma'na al-akhar wa wajhu kiran kowanne daga cikin sunayen al-Qur'ani yana dauke da ma'ana gai ba wanda ma'anar wanda yake dauka ba domin al-kitabu ma'anar shi daban a cikin yaren larabci at-tanzil ma'anar shi daban az-zikru sun kace abin da yasa aka samu Qur'ani az-zikru saboda zakiran ne mai tunatarwa ne wasu ka ce a'a shi ismul maf'ul na shi qur'ani muzakkaran bihi da shi ake tunatarwa an gane ko wasu ka ce a'a saboda cikin shi akwai tunatarwa ya anna fihi dhikra an gane ko wasu ka ce a'a saboda shi qur'ani ma abucin tunatarwa na wal qur'ani zai zikr to shi kuma da an ka kira shi al-qur'an an gane ko imamu shafi'i yana daga cikin wanda ke cewa shi yana ganin cewa sunan al-qur'ani an gane ko bai da kamar murtajal in an ce murtajal kamar ba daga wani abu an ka hankalta ba kawai haka na suna an ka sanya mashi alkur'an amma idan muka duba malamai sun saba mishi akan wannan ibnu jarir tabari ya faɗi cewa fa amma alkur'an kaga sai kawo qur'ani yace fa innal mufassirina ikhtalafu fi ta'wilihi wal wajibu an yakuna ta'wiluhu ala qawli ibn abbas min at-tilawati wal qira'a kaga ibn abbas yace asalin shi daga tilawa ne wal qira'a wa an yakuna masdaran kinan sai zama to masdar kinan qara'a yaqra'u qur'anan tunda kaji Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kinan masdar ne kaga ana cewa khasira yakhsaru khusranan ghafira ghafara yaghfiru ghufranan kafara yakfuru kufranan an gane ko faraka yafruqu furqanan an gane ko to haka qara'a yaqra'u qur'ana to shi qur'an sun kace asalin shi daga tilawa ne to me yasa ita kalima ta qara'a daga mita samu asali in ka diba cikin usul tafsir na Muhammad bin bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al asli daga al-jam'una ya an ce qara'a ai jama'a an gane ko al-maqru'u shine al-majmu'u shi yasa sun kace to kenan shi qur'an masdar ne urida bihi ismul maf'ul ana nufin ismul maf'ul maqru ake nuhi da shi abin karantawa to me yasa aka sai mai suna abin karantawa sun kace to kalima ta alqira'a tana nufin aljam'u li'anna alquran jumi'a fihi alhuruf ai sai an hada harufa ake karanta shi ko kuma jumi'a fihi alkalimat sai an hada kalimomi za a karanta shi ko ko jumi'a fihi suwar ana hada surori a karanta jumi'a fihi alayat an hado ayoyi jumi'a fihi alahkam an hado hukunci hukunci a cikin sa wasu sun kace a'a قرآن مصدر ني بمعنى الفائل القارئ هو الجامع فالقرآن جمع الحروف وجمع الكلمات وجمع الآيات وجمع الصور وجمع الأحكام to kaji dai waɗannan sunayen da ya kawo kuma yayi bayanin su ba sai na tsawaita maka bayani ba don in baka mas'alar ne sifofin qur'ani kuma suna da yawa kadiba cikin abin nan al-itqan fi ulumil qur'ani ya ka sifofin al-qur'ani masu yawa an gane ko yawa to kenan sifofin alkur'ani suna da yawa kuma kowane kowace sifa tana dauke da ma'ana wadda ana iya bincike akan ta ga tasirinta a cikin al'umma kaga an an kira alkur'ani nuran Allah ce wa anzalna ilaykum nuran mubina to hasken qur'ani yadda yake haskaka al'ummomi bincike ne mai yawa hudan qur'ani shari'a ne shi yasa su Saudiya suka kirkiro wani abin da mashru na hidayatul qur'an aba manya-manyan masu bincike game da hidayatul qur'an hidayatul qur'ani fi kaza hidayatul qur'ani fi kaza ina ganin kusan bincike ko dubu ne sun kama suwa ko dubu goma ne na dai manta ka gani ko to ko nan kowane suna yana dauke da bincike an gane ko kowace sifa ta alqur'ani ana iya bincike kanta mai yawa a ga tasirin ta a cikin duniya ga al'ummar musulmi da kuma tasirin rashin yin ta ga al'ummomi kafirai da musu yi aiki da ita ko ko hatta da kafirai in sun yi aiki da wannan sai ga tasirin ya bayyana mun gane wannan da kyau sai dai sifofin alqur'ani akwai waɗanda sun zo a cikin nassi akwai waɗanda kuma mustambata ne ba su zo ƙararracin alƙur'ani ba muna ganewa ko yanzu kaga ana cewa alqur'ani mu'jiza ne ko to ai duk cikin qur'ani babu inda Allah ya ce qur'ani mu'jiza ne babu amma akwai ayoyin da suke nuna qur'ani mu'jiza ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu satami fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara kaga fa in lam taf'alu can da bakwai ba wa lan taf'alu har abada ba za ku yi ba ya nuna qur'ani ya zama mu'jiza qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira kaga ya nuna qur'ani mu'jiza ne to ya an ce qur'ani mu'jiza ne kaga sifa ce wanda an ka samu qur'ani amma intabe tunda qur'ani magana Allah ne su ko sunayen Allah an gane ko da sifofin Allah tauqifiyya ne ma'ana sai an samu nasu to ya an ka ka irin wannan min babil ikhbar kamar min babil ikhbar ne aka ce qur'ani mu'jiz amma ba ana nufin an sanya ma qur'ani sifa ba wanda bata zo cikin nasu ba muna ganewa to kuma kowanne daga cikin su ana iya istinbatin illa karkashin sa yanzu kaga an ka ce hudan lil muttaqina qur'ani shari'a ne ko to sai ka ce dalilin sabkar da qur'ani dan ya zama to shari'a lihi wa ka ce anzalallahu alquran li hidayatin nas in an ka ce wa anzalna ilaykum nuran mubina sai ka ce a anzalallahu alquran li tanwir at-tariq lil nas ba sai gwamnati ba kaga wanda sifa ce mustanbata akwai sifa musarraha biha waɗanda qur'ani ya zo da su Qur'ani da faɗi Allah da kanshi ya kwaɗi dalilan saukar da Al-Qur'ani misali Allah ya ce saukar da Qur'ani dan a karanta shi wannan karara take wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila القراءة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كاغا تلاوة قراءة an saukar da shi don hukunci inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah an saukar da shi don saboda ayi tadabburin sa an gane ko sannan kuma masu hankali su yi su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab an saukar da shi don ayi gargadi da shi ayi bisharar shi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda an saukar da shi don a isar da sakon Allah don a tabbatar da tauhidi hadha balagun linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadhakkara ulul albab an saukar da shi don a bayyana wa mutane shi a bayyana lafuzan shi a bayyana ma'anar shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna suna nan da cikin alqur'ani gurare daban-daban muna ganewa kina akwai sifatu musarraha wato al-asbab al-musarraha biha akwai kuma mustanbada wanda asbabul amma ake kiran su akwai asbabul khassa wanda ilimi na asbabun nuzul yake bincike kansu shi kuma nan asbabul khassa na kowace aya ko sura yake nema shi kuma wannan ilimi ne wanda yana da alaka da asa an gane ko kadiba cikin littattafai guda biyu da suke sun ka tattaro asbabun nuzul masu yawa ko baka samu littattafai masu yawa cikin wannan fanni shine al-isti'ab fi bayanil asbab ba fi bayanil ashab na ibnu abdul barr al-maliki wancan na bayanin sahabbai ne wanda ko na bayanin asbabun nuzul sai kuma al-muharrar fi asbabin nuzulil qur'an al-karim doktora da aka rubuta a kasar saudiya mujalladi biyu ce wancan kuma mujalladi uku ne sai ka hada su dirasa ce tasiriya tatbiqiyya kaga ka huta sai ka karanta muqaddima cikin su kaga ka'idodin da an ka cicciro da yadda ake mu'amala da asbabun nuzul da sauran littattafai na ulumul qur'an in ka shiga cikin tatbiki kuma ga sunan sun bi jerin da wannan littafin na al-istiab da al-muharrar sun bi jerin surorin al-qur'ani kaga ka'idodin da ka ciro cikin littattafai sai kai tabbata su kai aiki mun gane wannan to al-qawlu fi ta'wil asma'i fatiha to nan yazo cikin fatiha kenan kowace sura in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kebe kowace sura cikin al-makki wal madani a ina na tasauka an gane ko sannan kuma sunayenta suna nawa gare ta duk imamu suyuti sai bi surorin alqur'ani suna nawa a akwai menene dalilin da yasa an kasanya mata suna da wannan kaga al-fatiha misali menene al-fatiha da Hausa a'a ba al-fathu ba mai buɗe wato ita fatiha idan za ta buɗe qur'ani kaga nan dole sai an kuma zuwa tawili ana iya cewa a'a ba ita za ta buɗe alqur'ani bane amma duke kamar wato abinda da shi ake budewa sai ta zamanto al-maftuha ne utlika ismul fa'il wa yudbi ismul maf'ul al-maftuhatu biha da ita ake bude karatu al-qur'ani an faro daga sama an gane ko ko kuma ka dauki al-fatiha nan ismul fa'il ne amma urida bihi al-masdar al-fath budewa kamar da ake cewa al-aqiba an gane ko amma ana nufin mi wato al-aqiba ba ana nufin mace wadda ta koma ba a ana nufin mi ana nufin budewar da kanta wato makomar da kanta ko al'afiya kaga al'afiya suna ne ba ba ba ba nan yana nufin eh, al'afiya ba sunan wata mace ne an gane ko ita ta bahaushe doka ce lafiya eh? an gane ko to kadiba cin al-itqan fi ulumil qur'an kuma in kana son ka gane al-makki wal madani an gane ko sai ka koma cikin littafi guda biyu al-makki wal madani na abdurrazzaq husayn masters da aka rubuta jami'an madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bibiye su dai bayan daya an gane ko sai yayi masters akan shi. to amma shi tsarin da ya bi ba tsarin eh, surorin alkur'ani da kabi ba dole sai ka koma ko wace sura inda ya kawo bayani kanta ko wace aya inda ya kawo an gane ko sai ka rubuta a safha kaza mujalladi biyu ce in ka kare wannan sai ka koma cikin littafin al-makki wal madani na dr abdullah al-falih shi kuma ya bi jerin surorin alkur'ani shi ba sai ka sha wahala ba kenan 30 na farko shi wancan ya fara ne na Abdurrazzaq Hussein daga Fatiha zuwa Suratul Isra'i shi ko wannan sai ba masters bace shine ya rubuta littafin daga Kahfi zuwa Nasi in ka haɗa waɗannan guda biyu don makki da madani za ka samu bayani kansu ya yi bayanin da imamu suyuti ya kawo saboda shi ba a faɗa da bayani sosai ba amma kana haɗa da imamu suyuti don saboda ƙarin fa'ida kuma ka riba cin at-tahrir wa tanwir shi ma kowace sura yana ɗauko bayani kanta ya ƙara da shi Allahumma amin mun ji wannan to da haka ba sai na tsawaita bayani kan wannan ba to wata sura tana da sura guda wata sura tana da suna biyu misali kaga kamar suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta suratul qital kuma ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama nan sun tsawaita wajen kawo sunaye da kuma asbabut tasmiya ko wace sura sun bita da sunayenta da kuma dalilan su da komai da komai an gane ko al-asma'u tawqifiyya wadanda sun kazo cikin nasti da al-asma al-ijtihadiyya wadanda ijtihadi ne an ka kawo su sai su zama to min babil ikhbar kamar mi ta ba ta fuskan ba da labari ake kawo su amma ba wai a nasti sun ka tabbata ba ban sani ko mun fahimta ba an gani ko akwai surar da zaka iske ta galibin surorin alqur'ani kowace daga cikin surorin alqur'ani zaka iske abin nan kowace daga cikin surorin alqur'ani galibi wata kalima ce da ta zo cikin ta ake doka asa cikin ta suratul baqara wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara suratu ali imrana inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin ko ba haka ba suratul nisa'i wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla suratul ma'ida iz qala al-hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama suratu abin nan misali al-an'am wa min al-an'ami hamulatan wa farsha gashi nan dai galibin surorin akwai kalmar ciki amma akwai surorin da suna da suna daya akwai da suna da suna biyu wasu ma fiye da biyu an gane ko akwai surorin da kuma babu kalimomin cikinsu wanda waɗanda sun yi karamci sai dai ma'anar da sun ka kumsa ce sai an ka kawo kalimar kamar suratul ikhlas wace ce suratul ikhlas a ramar eh to karanta cikinta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga duk cikin surar gaba ɗaya babu kalmatul ikhlas amma saboda tana karantar da ikhlasi da tauhidi sai an ka samu sura suratul ikhlas an gane ko kamar suratul anbiya ga gane ko babu anbiya anbiya a cikin wannan surar an gane ko a ita akwai idza jaa nasrullahi wannan akwai suratul anbiya an gane ko kaga an kawo kisoshin annabawa ne amma sai an kankanta ma tarihin annabawa a cikin suratul anbiya muna gane ko to duk hmm? eh kamar suratul fatiha ita ma tana cikin su tunda babu fatiha an gane ko to don haka dai munasaba wannan yana taimaka maka wajen sanin surorin alqur'ani da abin nan nasu a ita akwai abin nan laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra an gane ko kuma wa ma mana'ahum an tuqbala minhum abin nan nafaqatuhum abin nan da kuma laqad taba Allah shine dalilin da yasa an kasanya mata suna sun mataba alaihim li yatubu an gane ko alam ya'lamu an alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqatu anna Allah at-tawwabur rahim sajada sajada sajada eh suratu sajada dalilin sa mace sujada ai saboda wajen eh, sujada kenan da an ka ambata ko ba haka ba eh eh a kafin wannan ayar ku ai akwai wurin sujada a cikin ta ina ne abin nan wajen eh, abin nan waccan inda an kai zancen ولو ترى إذ المجرمون يكسروا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا إلى فرج من الأعمال الصالحة إنا موقنون ولو شئنا أه؟ إنما يؤمن بآية الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يوا تو على أي حال دي wannan misali ne kawai mun ka bayar mun gane ko to wannan shine yanzu za mu fara shigowa cikin karatu gadan gadan shine alƙauru fi ta'wil isti'ada za a yi bayanin fassara isti'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai a zo suratul fatiha a yi bayanin alƙauru fi bismillahi kenan bismillahir rahmanir rahim ina fata ana fahimta ta su ne abubuwan da ibnu jarir tabari ya kawo eh, daga nan sai ya zamanto wato an shiga cikin alhamdulillahi rabbil alamin to tana yiwa daidai alhamdun nan ya kamata a ce an dakatar da karatu ina fata ana fahimta ta yawwa daidai inda alhamdu take dama mun ce ku rike ka'idar ku rike ka'idar ku saurara da kyau shi ibn jarir tabari in kana son ka gane shi ga ka'idar da zaka yi aiki da ita mu rike da kyau an gane ko ibn jarir tabari in kana son ka gane shi da kyau ga ka'idar da zaka yi aiki da ita duk inda ce ikhtalafa ahlut ta'wil to akwai wannan ka'ida a wannan guri inda duk yace ikhtalafa ahlut ta'wil to ka riki da ka samu wannan mas'ala dubu ɗaya da wani abu to ka kare da ibnu jarir tabari kenan masailul khilafiyya a cikin tafsiri na ibnu jarir tabari dubu ɗaya ne da yan kai shikenan da ka zo inda ce ikhtalafa ahlut ta'wil sai ka riki magana nawa akwai ɗaya biyu uku hudu in biyar ne in shidda shin dukansu suna iya shiga karkashin mas'alar ko ba su iya shiga idan suna iya shiga to da wannan da wannan da wannan da wannan an gane ko in duka suna iya shiga kenan ikhtilafu tanawuli in kuma ikhtilafu tadaduli sai a rinja da wata magana akan wannan magana in baka gane wannan ka'ida ba zaka sha wahala a cikin tafsiri na wato ibnu jarir at-tabari kenan insha Allah ta'ala yanzu zamu zo mu yi bayani akan bayani kan alqawlu fi ta'wili al-isti'aza sannan sai a zo cikin bayanin basmala da abinda ta kumsa da maganganun malamai a cikinta kenan ya an yi bayanin basmala aka kai karshe da manganun da ya kawo sai a dakanta sai a tashi insha Allah ta'ala a wajen alhamdulillahi rabbil alami wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu zo cikin bayani akan isti'ada isti'ada shine neman kariya daga ista'adana domin in ka ce a'udhu ina neman kariya ista'ada kenan ka nemi kariya daga Allah alifun da sinu da ta'un da matan nufin talab a larabci istaghfara daga ghafara na ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi amma tana ɗaukar ma'ana fiye da haka za su kai goma ko fiye da goma mun gane ko to yanzu akwai abu guda biyu da nake son in ja hankalinmu a kansu abu na farko shine yan an ce tsabari ba yana nufin mutum guda bane a tsabari tsabari wani yanki na da aka ce ma tsabari stan duk mutumin da ya fito da cikin wannan yanki sai a ce mai tsabari muna ganewa ko to amma akwai waɗanda suka shahara da wannan suna kamar ibn jariru tabari shine wanda mai wannan tafsiri akwai kuma tabari da ake kira cikin ilimin tafsiri shine ahli sunna wanga da ahli sunna ne shi ma wancan ahli sunna ne ana kiran shi tabari ilkayyal harasi shi kuma yayi ayatul ahkam a cikin wato fiqh shafi'iyya sai kuma tsabari na 'yan shi'a wanda shi ma ana shi tsabari mai tafsiri to in ka ji suna cewa tsabari tsabari tsabari sai kai hattara dan ba malami guda da suna tsabari ba kuma malamai akwai da sunayensu suna kusa wasu kuma suna ilmantuwa ɗaya kaga kamar ibn hajar akwai ibn hajar al-asqalani akwai ibn hajar al-haytami an gane ko can kuma akwai imamul haythami mai majma'uz zawaid akwai ahmad shakir malamin hadisi ne na wannan mu'asir ne bai jima da wucewa ba rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi na kasan misra ne akwai kuma mahmud shakir shi kuma babban malamin tarihi inda yake shi ma ya san asar gurguru mun gane ko akwai ibn al-qayyim al-jawziyya dalibin shaykhul islam ibn taymiya akwai ibn al-jawzi mai talbisu iblis ba ɗaya suke ba muna ganewa akwai az-zahabi dalibin shaykhul islam ibn taymiya an gane ko akwai kuma Hussein Dr. Hussein Zahabi wanda mu'asir ne na ƙasar Misra ban sani ko muna ganewa ba don haka ayi hattara kamar yanzu Ibn al-Asir ne an kace Ibn al-Asir kala uku suke akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙasa wannan na dan bada misali kenan manhajin da Ibn Jarir al-Tabari ya tafsiri akan sa shine manhajul mutakamil in ka tara kiran al-manhaj al-mutakamil manhajul mutakamil shine ka fassara alqur'ani da ulumul lugawiyya wa shar'iyya ibn jarir at-tabari kaga cikin shari'a yana kawo hadisai yana kawo asar na sahabbai da tabi'ina duk da yake ma asar sun fi yawa na tabi'ina da na sahabbai da tabi'ina muna ganewa ko sannan kuma yana amfani da lugha sannan kuma an samu sabani wani lokaci yana yin tarjihi kenan shi ne ake kira almanhajul mutakamil cikin tafsiri ba sani ko mun fahimta ba to mu ko hanyar da zamu dauka wajen bayani idan mun ga mas'ala tana da fadi kwarai idan littafin ibnu jarir tabari kusan mujalladi 15 ne kuma mujalladan suna da yawa dan kaga mun ga mujalladi na farko a taba da take hannuna kusan safha 700 bakwai da 31 gari shi to kaga an ce sai ka ni wannan ka karanta shi ai aiki ne kuma ba za a samu abin da ake bukata ba na mutane su fahimta kina akwai lokacin da muna iya ajiye larabcin za mu iya karanta inda muke da bukata a cikin yaren larabcin inda ba mu da bukata sai mu hudi mazmunul fikra abinda bayanin ya kumsa an gane ko to fa naqulu wa billahi nasta'in yace alqawlu fi ta'wil al-isti'aza bayani kan isti'aza ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai yace a'udhu ta'wilu qawlihi a'udhu wannan shi ne ake kira manhaji na tafsiri na farko ka faɗi mafhumul kalima ita kanta kalima a guja mi take nushi muna ganewa sai ka hada wanda za ta zo bayanta yana yiwa jumla ma'anarta ta cika daga kalima biyu yana yiwa sai an hada kalima uku ko hudu to sai an kai kuma ƙarshen ma'anar jumlar sai a faɗi abin da jumlar ta ƙumsa kenan ka faɗi abin da kalmar take rufi wanga yana da alaƙa ne da loha mafhumul alkalima ko mafhumul laf wanda galibin qawamis na lughal arabiyya suke bayani shi in ka haɗa kalmomin kuma in kalma biyu ne ko uku ko hudu sun ka bada ma'ana kuma sai ka zo kuma sai ka bada ma'anar su a lokacin da an ka haɗa su mun gane ko yace to wal isti'azatu ita isti'aza istijara ce neman kariya daga jaru ne min al jiwar makwabci to da ba makwabci ko ai inda na gari ana neman taimako gare shi yace to wa ta'wilu qawl al qa'il in za a fassara fadan mai fada a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim astajiru billahi ina neman kariya ga Allah duna gairihi an gane ko banda wani Allah min sa'iri khalqihi daga sauran halittun Allah mai da shaitan daga shaitan an ya durrani ya cutar da ni fi dini a cikin addini na au ya suddani ko ya kange ni an haƙin daga gaskiya yalzamuni wadda gaskiya ta lazimce ni li rabbi ga ubangiji na ka ji ma'anar ta a jumlace amma ita a'udu daga aza ya'udu audan kuma ana cewa ma'azan qala ma'aza Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan la zalimun muna gari ko yace to ta'wilu qawlihi min ash-shaytan yace to kaga ash-shaytan ita ko mi take ruhi bayan an samu al-a'uz a'uz yace ash-shaytanu fi kalamil arab abinda ake nufi da shaytan a cikin yaren larabawa kullu mutamarridin dukkan bijirarre kangararre min al-jinni na aljannu wal insi da mutane wadda wa bi da dabba wa kullu shay'in da kowane abu wanda ya zama toke na mi bijirarre ne wa kadhalika qala rabbuna jalla sana'uhu haka ne Allah ya ce wanda ambatu sana'uhu yabonsa jalla ya ɗaukaka. Allah ce kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura mun cike duk da kishi bai kawo shi ba yace faja'ala min al-insi shayatin Allah ya sanya daga cikin mutane akwai shadannu mislul ladhi ja'ala min al-jinni irin wanda akwai cikin aljannu an gane ko yawwa sun ka ce wa qala umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya ce rahmatullahi alaihi rahama Allah tabbata a gare shi wa da sahabati asma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa rakiba birzaunan ya hau birzaun wani nau'i ne na jaki faja'ala yatabakhtaru bihi sai ya zamanto yana tutsa yana tuma faja'ala yadribuhu sai sayyidina Umar ya fara yana bugun shi shine ja'ala farawa ake nushi shine malaman zuwa suke cewa ya haɗu yana bugun shi kenan fala yazdadu illa tabakhturan bai kara komi sai tuma fa nazala anhu sai sayyidina Umar ya sabka wa qala yace ma hamaltumuni illa ala shaytani hukuɗo ne akan kun sai shaytani ma nazaltu anhu ban sabka akan shi ba hatta an karto nafsi sai da na kyamaci kaina ma'ana sai na daina kaina na gaji kurin da sauka ta gare shi an gane ko yawwa tom sai ibnu jarir tabari yake cewa qala abu ja'far wa inda ma sumiyal mutamarridu abinda yasa an ka sanya ma bijirarre min kulli shay'in daga dukkan komi shaytanan shaytanan limufaraqati akhlaqihi saboda ɗabi'o'insa sun bambanta wa af'alihi da ayyukansa akhlaqa sa'ir jinsihi sun saba ma ɗabi'o'in sauran jinsinsa wa af'alihi da ayyukansa wa bu'dihi min alkhairi kuma saboda ya nisa daga alkhairi daga nan ibnu jarir at-tabari sai zo zuwa ga wani abu yace wa qad qila waɗansu malamai sun ce innahu ukhida min qawlil qa'il an karɓo shi daga faɗan mai faɗa shatanat dari nan ya koma lokaci nan kinan shatanat dari in an ka ce shatanat dari min darika yuridu bi zalika ba'udat kinan ta yi nisa har ya kawo baiti nabi ghadbiyani yake cewa na'at bi su'ada anka nawa shatunun shatunu fabanat wal fu'adu biha rahim an gane ko yawwa to almuhimmu washatun illa ruwa suka ce ashatun alba'id abin da yake da nisa muna ganewa to shi yasa sai malaman lugu suka yi sabani kan asalin kalmar shedan daga ina an ka ciro ta yace to ibnu jarir tabari yace fa ka anna shaytana ala hadha ta'wil in mun ka dauki shedan akan wannan tawili daga shatuna ne an gane ko kamar abu yayi nisa ya ce to ala wazni fai'al fai'al malam misrahu min shatana an gane ko ya kawo baitutuka ba mu sai mun yi wa kawo su kenan sai zaman to ala wazni fai'al shaytan kenan sai zaman to da ya'un da alif kara su an kai tunda shatana shinun ta'un nunun shay kaga ya'un an kara ta ta alif an kara ta kenan sai zamanto ala wazni fai'al sai ce walau kana fa'lan wasu malaman lugha kaga nan bai magana kansu ba su sun kai ra'ayin cewa shaytan ba daga shatana yashtun bane a'a daga shata yashitu ne an gane ko to su ku kenan wajen su shaytan ala wazni fa'lan mas'ala ce sarfiyya lughawiyya yace to kenan da haka nan ne da baitin umayya bin abis salt ya kamata ya ce ayyuma sha'itin shi ko sai ce ayyuma sha'itinin sha'itinin ya ce kidan kaga shi ne ismu fa'il inda asalin shi shafa ya shiku da za ce ayyuma sha'itin kamar ba a yabi sai a ce ba a ya ya ce walakin na waku kala ayyuma sha'itinin li'annahu min shatana yashtunu fa huwa sha'itin kaga nan ya kawo sabani amma bai yi ishara zuwa gare shi ba wasu malaman lugha kuma daga cikin abin da ke nuna cewa asalin shi shaytan fai'al ne ma'ana ya'un din ba ta asali bace domin ana cewa tashaytana ba a cewa tashayyata to shatu da ba'uda amma shatan shi to bai kama alashi ba shine ihtaraqa ya kuna to anan ko da mun ce shaytan daga nisa ne ai shaytan ya nisa daga rahama Allah in mun ce kuma shaytan daga konuwa ne ai dama shaytan ko zai konu da wutar jahannama duk da yake a ma'ana haka nan ne amma dai abin da fi zance mu bi inganci a dauke shi daga shaytanan ne mun gane wannan da kyau yawwa abu na biyu sai ibn jarir tabari ya zo zuwa ga kalima ta ar-rajim kaga shi na fassara kalima kalima kalima nan na aka gane wanda ya gane karatu da kaga mutum bai fassara karatu kalima kalima yana hada kalimomi masu yawa shi fassara to alamun bai yi karatun kwarai ba dole sai ka kuma kai karatun suru wajen malamai su koya maka da ake fassara kalima kalima amma in dai a game a dunkule a fassara kenan akwai waɗanda kaka tsoron ka fassara su sai ka sa ilmu sarf ka san yadda kowace kalma take da asalinta da ma'anarta kuma kai karatu don malaman su su kuwa baka da ake fassara kalmomi ni dai kaji na gaya baka yace to wa ta'wilu qawlihi rajim wa amma ar-rajim fa huwa fa'ilun bi ma'na al-maf'ul yace kalma ta rajim fa'ilun ne amma ta rufin maf'ul ka qawli al-qa'il kaffun khadib kamar yadda ake cewa kaffun tafin hannu khadib wanda an kalima lalle kenan makhduba ake nufi wa lihiyatun dahin da gemi ko gemanya ko gemu da hinun ai madhuru wanda an ka sama mai an gani ko an ka shafe shi da mai wa rajulun la'in da mutum wanda aka ce ma la'in la'antacce ai mal'un yace yuridu bidhalika makhdubatun kenan da an ka ce kafun makhduba tunda hannu yadun mace na a larabci madhuna lihiyatun kenan ita ko madhuna da rajulun la'in bi ma'ana mal'un wa ta'wilu الرجيم abin da ake nufi da arrajim yace al-mal'un wanda an kala'anta al-mashtum wanda an ka wato zage shi a larabci amma ba ana nufin Allah ya zagi ba mun gane ko wa kullu mashtumin duk abinda an ka an ka zage shi ga kaulin da wata magana radi'in mummuna kenan nan wanda an ga shi magana mummuna aw sabbin ko aka zage shi fa huwa marjum an jefe shi wa aslur rajim aslin kalimar rajim wanda shine ilmul ishtiqaq kenan aslin kalimar rajim yace ar-ramyu bi qaulin a jehe ka da wata magana au bi fi'ilin ko a jehe ka da aiki shi yasa ake cewa wallazina yarmunal muhsanati waɗanda suke jifan mata kamammu dan ba ana yin su dauki duki su jehe su ba su ga musu magana wadda bata dace ba wa min ar-rajm bil qawli yace yana daga cikin ar-rajm bil qawl a jefi mutun da magana qawlu abi ibrahim al-ibrahima maganar da baba ibrahim ya ga wa ibrahim sallallahu alaihi la in lam tantahi la arjumannaka in baka bari ba zan jefe ka ma'ana zan tsine maka a aibanta ka wasu ka ce a'a zan jefe ka da duwatsu ba ta riko mun fahimta ba yace to wa qad yajuzu an yakuna qila lish shaytan kenan yana yiwa an ce ma shaytan rajim rajim li anna Allah saboda Allah jalla sana'uhu wa yabun shi ya daukaka faradahu min samawatihi Allah ya kore shi shine qaradahu daga sama samman shi wa rajamahu bishuhubi kuma tana yiwa Allah ya jefe shi da yula as-sawaqib waɗanda suke masu mi masu haske wa yuqzab abin nan illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun saqib to sai ya shiga cikin wani abin nan abu na farko da Jibril ya sabka da shi shine isti'aza waɗannan abubuwa da waɗanda ba wadancan ikhtilafat kin su zamu yi ba an gane ko amma waɗansu malamai sun kace shi rajim fa'ilun ne bi ma'anar fa'il duk da ke ibnu jarir tabari bai kawo shi ba kuma duk mun kawo shi ba shi ke nuna mun ibnu jarir tabari ilimi ba ko ba haka ba mu dalibai ne ibnu jarir tabari su kuma malamai ne amma tana ya malami ya manta bai kawo da ba dan bai san shi ba to rajim waɗansu malamai sun kace bi ma'anar fa'il kenan bi ma'ana rajimun mai jifa kenan shedan yana jifan mutane da mummunan magana ko kuma rajimun yarjimu ghairahu bil ghawayati yana jifan mutane da halaka to ko tabbas shedan yana jifan mutane da halaka dan ya ce la ughiyannahum ajma'ina sai halakar da su ya jefa muku halaka ko halaka Allah kai mu da tsari to wannan shine takaitaccen bayani akan wato isti'aza yanzu abin da ya muna saura sai mu shiga cikin bayanin basmala ita ku mu ga menene malamai sun kace kanta wallahu ta'ala a'lam to bismillahir rahmanir rahim wannan ibnu jarir at-tabari ya kawo wasu mas'aloli da suke da alaka da basmala da kuma wasu shubuhohi da ake kawowa amma kafin mu shige su zamu kawo mas'ala guda biyu waɗanda ina garin ban ce ya kawo su ba mas'ala ta farko kalima ta ism da an kace bismi malaman basra da kufa sun yi sabani akan asalin ishtiqa na kalima ta ism malaman basra suna ganin daga as-sumu ne daukaka wasu kuma suna malaman kufa suna ganin daga al-wasmu ne shi da suka ce daga sima ne wasmu ne sai an ka shafe wawun ya koma sima ita ce alama amma zan ce mafi inganci daga as-sumu ne tunda jam'in shi asma ake cewa asma'u kuma asalin shi asma'u ne kamar yadda an ka ce as-sama'u asalin shi as-sama'u daga sama ya sumuni sai kuma abu na biyu basmala bismillahir rahmanir rahim shin aya ce a cikin fatiha koko a'a ba aya bace a cikin fatiha imamu shafi'i na da ra'ayin cewa basmala aya ce a cikin fatiha in kabbarta kamar kabar aya guda baka da sallah wasu malamai sun ce a'a amma shi cikin fatiha ya zance wasu sun kace a'a basmala aya ce a cikin kowace sura an gane ko su kuma malike sun tafi ce a'a ita basmala ba aya bace cikin fatiha ba aya bace kuma cikin kowace sura sai dai an yi ittifaki basmala wadda a cikin suratul namli aya ce innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ita an yarda ita amma wadda basmala ta farkon surori wasu malamai suka tafi cewa kamar malikiya jumla ce magana Allah ce ba ta magana Allah ba ce amma an saukar da ita ne don ta nuna maka wagga sura ta kare wannan za ta shigo amma ba aya ba ce to ka ji dai bayani a takaice ka ba cikin tafasirin ayatul ahkam daban-daban za ga wannan bayani bismi ibnu jarir at-tabari yace nan ba sai mun karanta larabcin ba kamar Allah yana koya ma annabi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk lokacin da ya gabatar da sunan Allah subhanahu wa ta'ala gaban dukkan ayyukan da zai yi shi yasa yace mi yawwa wa taqaddama ilaihi kenan yayi masa umarni fi wasfihi biha ya sifanta shi da ita qabla jami'i muhimmati ga dukkan abin da zai gabatar suwa sai zaman to sunna ce ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi koyi da shi an gane ko yawwa kenan kuma a nan abinda za mu ƙara shi ne cewa bismillahi aljaru wal majhur labudda lahu min muta'alliq sai yana da muta'alliq ko ya zamanto ism ne ko ya zamanto fi'il ne to ibnu jarir at-tabari yake cewa kamar da anka ce bismillahi an yi istighna'i da abinda za a yi za a abin ga bismillahi ma za bismillahi aqra'u bismillahi aqumu bismillahi aq'udu bismillahi aqum ko mene ne yace to sai zaman to kamar an yi istighna'i saboda yawan amfani da ita da mutum ya ce bismillahi ba a ma tsaya a hankalta ba mene ne an sa akwai muta'alliqin ta kamar yadda yace laraba suna cewa ma akaltu al-yawma kaga in mutum yace ma akaltu al-yawma fa qala ma akalta al-yawma mi ka ci yau faƙar sai mutumin ya ce ta'aman kaga babu ƙasa sai ya ce akaltu ta'aman muna gane ko to haka an kai istighna'i da ita a cikin magana ba sai ka haɗe fi'ilin ba ka ce bismillah aq'udu a a fi'ilin da zaka yi kai ka san shi cikin niyyarka kuma a aikace zaka aikata shi ba sani ko mun fahimta ba to wannan na farko kenan sannan kuma yace yace wato fa in qila bismillahi bi ma'ana aqra'u bismillahi kenan aw aqumu wa qa'udu bismillahi an gane ko to ai duk wanda zai karatu ko duk wanda zai yin abu ai an san sai da izinin Allah zai yin shi ko ba karan bane to me dalilin kuma a ce bismillahi tunda an san da babu abin da zaka yi sai bi sai da taimakon Allah an gane ko yawwa to wace amsa za ka ba da shi ibnu jariru tabari ya ce da an ka ce bismillahi na abinda aka yi nuhi bi tasmiyatillahi nan ismu bi ma'ana a tasmiya kenan zan fara aiki na bi tasmiyatillahi da ambaton sunan Allah an kawo ismu ana da mi tasmiya kaji amsar da zaka bashi saboda wani lokaci larabawa masdar in sun ka dauko shi suna amfani da shi akan yace ala asma mukhtalifa kamar yadda suke cewa akramtu fulanan karamatan ko ba karam bane ya kamata a ce akramtuhu ikraman ko ba karam bane ahantu fulanan hawanan barkon ka ce ahantuhu ihanatan kallamtuhu kalaman ya kamata ka ce kallamtuhu takliman wa kallama Allah Musa taklima kenan ana iya daukar masdar a zo da shi bisa ga wata sika wanga abu yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya san shi sai dai ya ce kuma kenan idan mutum ya ce bismillahi kenan aqra'u mubtadi'an bi tasmiyatillahi ko ko abtadi'u qira'ati bi tasmiyatillahi da suna Allah shine asalin abin da ake nufi yace kuma ba shi yiwuwa mutum ya zo ya ce a'a ya za a yi kace akwai wanda suke cewa shin alismu huwal musamma nan ma akwai wata mas'ala shin suna shine abin da an ka sanya ma suna wasu na cewa al-ismu huwal musamma dan ya ce mi fasabbih bismi rabbikal azim kuma yace sabbaha lillahi to yanzu ya zamu yi da wannan shin suna Allah shine Allah dan mu gane da kyau ko ko Allah daban sunan shi daban wanda mas'ala ce ɗaliban ilimi da malamai suke kawo ta amma zance mafi inganci ba sai an tsaya ba alismu huwal musamma am ghayruhu am sifa sunayen Allah daban Allah daban furucin da zaka yi ka faɗi sunayen Allah ai ba kana nan ka faɗi Allah bane zaka ce na ambaci sunan Allah baka ce na ambaci Allah ko ka ce na ambaci Allah baka nufin na ambaci sunan Allah ba sani ko mun fahimta ba yawwa shi yasa su a wajen su ibnu jarir at-tabari da yake musu raddi yace sai ka ce musu to misali ka ce musu misali in mutum ya tsaye yanka in za ka yanka dabba ba za ka cewa ba bismillah ko Allahu akbar sai ibn jarir tabari yace to ka ce musu in suna nuhin sunan an gane ko bai da wani bambanci da Allah sai ka ce billahi sai ka yanka ba shi kenan ba tunda suna shine musamman sai ka ce billahi ko ba karan bane ya ce kuma duk wanda ya haka ya saba mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gari ko ya ce kuma daga cikin raddin da za a yi musu sai ka ce cikin larabawa kamar ka ce yanzu akaltu mula zumwa mu da Hausa mi ake cewa na sha zuma ko ba a ce na ci zuma duk da yake in akwai wannan gidan nata ai ana cewa ci amma dai tsarin barin bahaushe sai ce na na sha zuma ko ce na sha rake ko a rake amma ba shi bai na ci a rake duk da ko tamnawa ake yi kafin ruwan su an gane ko kenan ko da akwai tamna sai an karin jayar da sha wani wuri kuma a rin jayar da ci wani wurin ko sha ne zalla wani wurin ko ci ne zalla to a nan ibn jarir tabari ya ce sai ka ce wanda yake cewa al-ismu huwa al-musamma ka gane ko sai ka ce ka ce ka ce da shi akaltu ismal asli na ci sunan zumuwa bi ma'ana a kaltul asla na sha zumuwa ana cewa haka kaga bai yiwa dan ka ce na ci sunan zuma ko ku na sha sunan zuma ai ba ɗaya na sha zumuwa ba kidan alismu daban almusamma daban mun gane wannan da kyau ko yawwa to sai ibnu jarir at-tabari yace to da an ka ce Allahu kaga sai ya kazancan suna sai ka Allahu kuma suna hamzatul istifham hamzatul wasli ta suna Allah ta bismillah ita kaɗai ce a tsarin larabci ake mi ake shahewa kaga nan suna Allah ba kawa alif ka ce bismi asalin shi bi ismillah ne to an ka ce bismillah an shahe ta mi lafzan kuma an shahe ta kitabata amma banda suna Allah babu wanda adda wagga khasiyya wasu ka ce saboda dama suna Allah ana son kai tsaye akai gare shi na don saboda ka shi dan shi faɗo maka to Allahu ibnu jarir at-tabari yace abinda ake nufi da Allah wa amma ta'wilu qawl Allah Allah fa innahu ala ma'ana ma ruwiya lana an abdullahi bin abbas huwa alladhi ya'lahuhu kullu shay'in shine wanda komai yake bauta mishi wa ya'buduhu kullu khalqin kowace halitta take bauta mishi mun gane ko to sai ce to kenan maganar da an karoto daga ibnu abbas allahu zul uluhiyya ma'abucin bauta wanda ake bauta ma wani ma'abudiyya da bauta wanda ake bauta mishi ala khalqihi wadda ta wajaba akan dukkan halittunsa ajma'i na gaba daya yace to in wani yace fa hal li zalika fa'ala yaf'al shin akwai fi'ili fa'ala yaf'al alaha ya'lahu ha a samu ni Allahu tunda shi kanshi Allahu din nan wasu sun ce asalin shi ilahu ne fi'alun bi ma'ana maf'ul kenan ilahun bi ma'ana al-ma'luf kamar kitabun bi ma'ana al-maktub muna ganewa to daga idan an ka cira tutun kalma sun ka ce shi Allahu din nan ilahuna da an ka kawo al sai an ka cire alhamza sai kuma Allahu muna ganewa ko to ibnu jarir at-tabari yace in an ce فهل لذلك فعل يفعل اصل كان منه بناء هذا الاسم شي شنا da asali ma'ana inda an kai ishtiqaqin shi qila amma sima'an min al-arabi fala yace in dai saurare na kamar abinda an ka kira to aka jiyo daga laraba bai samu ba walakin istidlalan sai dai kafa hujja yace walakin fa in qala wa ma dalla ala anna al-uluhiyyah hiya al-ibada me yake nuna uluhiyya ita ce ibada in an ce uluhiyya na nufin ibada wa annal ilaha huwa al-ma'bud kuma an ce al-ilah shine al-ma'bud wa anna lahu aslan koko idan yake da asli fi fa'ala yaf'alu qila la tamanu bayna al-arab fil hukm kidan babu lahi a wajen larabawa ayin hukunci li qawli qa'ilin yasifu rajulan bi ibada wa yatlubu ma inda Allah dhikruhu ta'allaha fulanun kidan yana nufin akwai kiyasi ana cewa ta'allaha fulanun bi sihha wannan mutumin ta'allaha ai tafa'ala ko da ba a samu fa'ala yaf'alu ba kidan an ce ta'allaha kidan yayi ibada ga Allah ya roki Allah don neman wato lafiya kina ibnu jarir tabari a wajen shi babu fa'ala ya fa'alu muna gane ko amma in ka diba cikin littafin kamus akwai shi akwai alaha ya alahu an gane ko akwai aliha ya alahu sun ka ce asalin shi daga alaha ya alahu shine wato abada kuma akwai aliha ya alahu ai tahayyara ya mauta sun kace daga nan samu sunan Allah alaha ya alahu ya bauta ma Allah fa ala yafalu kuma akwai aliha ya alahu tahayyara saboda tahayyaratul uqul hankulla sun dimauta su gano hakikanin Allah subhanahu wataala kiran kaga ga magana da yace amma si ba amfala kiran shi ibnu jarir tabani da mutum a wajen shi mun gane wannan yawwa to yanzu kafin mu kai ga fasali na ƙarshe sunan Allah ar-Rahmanur Rahim shine akwai abu guda da ya kamata mu gani shine cewa ibnu jarir at-tabari da ya kawo magana guda ya kawo na bismillah yace muta'alliqun ne bil fi'li aqra'u bi bismillah ko ko abtadi'u bi bismillah wannan ra'ayi na na malaman kufa sun kace za a kaddara mishi fi'li aqra'u ko abtadi'u malaman basra sun kace a'a sura da a kaddarawa domin an ka kaddara fi'li ya dullumi alal hadas in an ka kaddara suna ya dulmi alal thubut kenan kaga in ka ce fi'ili da kaddarawa aqra'u bi bismillah amma in ka ce qira'ati bi bismillah dalla ala thubut qira'a ka wadda ta wuce da wadda za ka kai yanzu da wadda ba za ta zo gaba in Allah ya kaddara maka to wasu sun ka ja sun ka ce suna ɗaya da kaddarawa a jayi wasu sun ka ce fi'ili ɗaya da kaddarawa a jayi ibnu kasir da yazo sai ce duk ya halatta to ibnu kasir ba magana shi kawai zamu ji ba ina hujja sai ce akwai hujja a alqur'anance yace saboda Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga iqra fi'lina kidan magana kufa ta shigo ko ba ta shigo ba ta shigo yace waɗanda sun kace kuma suna da kaddara yace su ma akwai magana su dan Allah yace wa qalar kabu fiha bismillahi majriha ko mujraha a sabarin qira'at wa mursaha kaga mursaha an gane mujraha wa mursaha bismillah suna ne ko qur'ani ya kawo shi dan haka ka kai ka ce yan kufa na da gaskiya ko ka ce yan busana a gaskiya duk qur'ani ya tabbatar da su kuma duk abin ya zan gaskiya me kun ka gani gauga magana to mutai ar-rahman ar-rahim ibnu jalil at-tabari yace amma ar-rahman fa huwa fa'lan min rahima kenan daga rahima yarhamu ni ko fa'lan rahman war rahimu fa'ilun shi kuma rahimu fa'ilun ne fa'il ala wazni fa'il an gane ko yake cewa kuma larabawa wal arabu kasiran ma tabni al asma min fa'ila yaf'alu ala fa'alan kenan larabawa suna da wannan wazani so da yawa kama ghadiba yaghdabu sai ce mi ghadban sakira yaskaru sakran atisha ya atishu atshan atisha ya atashu atshan to kenan rahima yarhamu rahman kaji ka'idar amma mace sai a ce mi atsha aka arif wanga siga larabawa suka wata wani afshana amma larabcin zamani yanzu suna kata un mijin wa allogar kahir ce ku bar su su yi ta hudu dai a gane bambanci da kare namiji da mace an gane ko sai ibnu jarir tabari ya ce wa qila rahimun wa in kanat ainu fa'ila minha maksura an gane ko kenan an ce fa'il duk da yake ainu ta fa'ila tunda rahima an ka ce ai fa'ila duk da yake tana da kasu maksura yace li annahu madhun saboda yabo ne ma'ana larabawa in sun kawo fa'il bi ma'ana fa'il ala wazni fa'ila yana ganin cewa kenan ba ka'idar larabci bane a ce fa'ila kuma a kawo fa'il a cikin shi tunda yanzu kaga nan in ka ce ghadiba yaghdabu ghadban baka cewa ghadib mun gane ko sakira yaskaru baka cewa sakir babu shi ya ce to amma saboda wannan wazani an kawo shi ne don yabo shi yasa ya tabbata a larabci ibn jarir tabar ya ce to fa in qila fa idza kana ar-rahmanur rahim war rahim mustaqin min ar-rahma fama wajhu takriri zalika nan in ka jace fa in qila idan abinda malamai ne suke kira kamar in an kawo shubha wani na iya cewa to in an ce asalin su daga rahma ne to fama wajhu takriri zalika irin shubhar da ake kawo a wajen a kawo yadda za a yi asilatul qur'ani majid ko ko dafu ihamal littirab da kaga ya kawo fa in kila fa in kila dukka ciro su sai kaga wata shubha ce za a kawo yace to ahaduhuma mu'addin an ma'al al-akhar kai guda ya wadatas sai ibnu jarir at-tabari yace to ga amsa qila laysa al-amru fi dhalika ma zananta bal li kulli kalimatin ma'nan minhuma ma'nan la tu'addi al-ukhra minhuma anha ya ce saboda kowace tana ɗauke da ma'anar da wata ba ta ɗauke da ita a nan libo in ka gada mawar ga matsala za ka iya fitar da matsala dubu ƙarƙashinta shi ne yanzu arrahmanu arrahim in ka gada ma in ka ce ma'anar su ɗaya ko da ma shuwa hata an ka kawo to ta akidi na ya larabci akwai ta akidi ko kuma a'a ta asisi na an ce ta asisi shi ne ya gina wata sabuwar ma'ana to nan ne sai a kawo meye bambanci tsakankaninsu wannan matsalar tana nan ayoyin da sun kama mai cikin Qur'ani iri daya kalmomin da ake ganin kamar ma'anar su daya in sun kai su dubu ko cikin Qur'ani ko cikin sunna ko cikin yaren larabci in akwai bambancin to bambancin ne in kuma ta'kidi ne ai akwai ta'kidi kana iya cewa bari bari bari bari ai ta'kidi ne to menene za su dafa mutane da magana ta su to amma wa mal ma'ana allazi faradat bihi kullu wahidatin minhuma to ina ma'anar da kowace ta bambanta da shi shi da ake kira alfuruqul lughawiyya sai ibnu jarir at-tabari ya toce qila min jihati al-arabiyya ala arabci fala tamaru baina ahli al-ma'rifati bi lughati al-arabi anna qawlu ar-rahman an abniyati asma'i fa'ila yaf'alu ashaddu udulan min qawli ar-rahim kinan rahman ashaddu udulan min qawli ar-rahim ashaddu udulan ya fi karkata in an ce udul kenan bai dauke da ta'addi yana nan matsayin siffantuwa Allah subhanahu wata'ala da rahama min qaulin rahim an gane ko yace to min qaulihi rahim wala khilafa ma zalika bayna anna kullu ismin kana lahu fa'ala yaf'il thumma kana asluhu min fa'ala yaf'ulu ashaddu udulan yace anna al-mawsuf bihi mufaddalun ala al-mawsuf bil ismi al-mabni ala aslihi kinan abinda ake nufi da shi ar-rahman ya fi ƙarfin ma'ana fa hadha ma fi ma'ana qawl qa'il ar-rahman ma ziyadati al-ma'na ala qawlihi ar-rahim fi al-lugha an gane ko kenan yana da ƙarin ma'ana akan rahim wa amma min jihati al-asri wal khabar sai kawo zancan jihatu al-asri wal khabar amma ba nan dai muke so mu zo ba yanzu bari mu zo yace to waɗansu malamai sun kace amma allazi fa amma allazi amma jami'uhum fi duniya min rahmatihi kana rahmanan lahu kun san kodan karatun mu sai an ka an ka zo aka ce bismillah za mu fara karatu da sunan Allah ar-rahman mai gaban makyauta a nan duniya ta shahi mu'mini da kahi ar-rahim mai ke gaban jin kai a lahira ko ba ka take cewa ba to shine yace kenan nan amma allazi amma jami'ahum bihi fi dunya min rahmatihi fa kana rahmanan lahum bihi kaji ashe magana tana da asali kenan da an ka ce rahman saboda ya ke ya game dukkan kowa mai gaban makyauta ba sani kun fahimta ba wa amma fil akhirati amma lahir tunda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa amma fil akhirah falladhi amma jami'ahum bihi min rahmatihi fa kana lahum rahmanan kenan nan abin da ya hade jami'ahum bihi fiha min rahmati na rahmati fa kana lahum rahmanan taswiyatuhu bayna jami'ihim jalla dhikruhu fi adlihi wa qada'ihi rahama Allah ta shafe su a lahira rahmanan saboda yayi musu adalci kenan shi a wajen shi rahman ya shahi duniya ya shahi lahira rahama shi a nan duniya ya yi musu ni'imomi masu yawa rahama shi a lahira rahman saboda ni saboda ya yi musu adalci ai rahama ce ya ce wa amma ma khassa bihi almu'minina fi ajili dunya abinda Allah ya kebance mu'minne da shi a nan duniya min rahmatihi alladhi kana rahiman lahum biha wa kana bil mu'minina rahima wa amma ma khassahum bil akhirah fa kana rahiman lahum dunal kafirina فما وصفنا اتفاقا مما أعد لهم دون غيرهم من النعيم والكرامة kenan shi arrahim abin da yake nufi an gane ko ya an ce rahim shi ya shahi kawai Allah ya rahamci muminai ya keɓance su da rahama a nan duniya ta musamman tun da rahamar da Allah ya ma muminai ta imani kafirai ba su da ita rahamar da ya musu a lahira ko ba haka ba kafirai ba su da ita tunda zai ba su aljanna wannan shi ne abinda ibnu jarir tabari ya tafi akan shi ya ce kuma akwai wata magana ta uku an gane ko mi yasa an ka ce ar-rahmanir rahim ba ce bismillahir rahman ba an ka tsaya an ka ƙara ar-rahim sun ka ce saboda akwai wani katon kaddara da aka ce wa musulmi mutul kazzab ya kire kan shi rahmanul yamama to tunda ya kire kan shi rahmanul yamama to sai an ka ƙara arrahim saboda a bambanta sunan Allah da nashi ya ce to shi ya sama kawo wani larabci wanda ba kowa yake gane shi ba ya ce kamar kanar rahman falon ma ikhtazalar rahman min ismihi kanar rahmanun rahim ya ce abinda yake nuhi da ikhtazala kamar nan tun da wancan ya musailama turkazzab falon ma ta samma bihil kazzab musailama wa huwa ikhtizaluhu iyahu ya dan fisgo kenan istita'uhu min asma'ihi li nafsihi ya dan fisgo cikin sunayen Allah ya kama kai rai sai an ka ciki yadda za a bambantawa ka san kamar yanzu a boko makarantar boko ya ga suke dalibai sunayen su da sunayen mahaifansu sun yi kusa sai a ƙara da na kaka don a bambanta su an gane ko ya an ka na kakan ma gudana sai a ce to a ƙara a ƙara nemo wani sunan don a bambanta su ka kusa akwai wani suna dai na kaka hizo na uba hizo guda na kaka hizo guda na baban kaka hizo muna gane ku to waɗannan shi ne abin da kamata ɗaliban ilimi su fahimta ya kawo kuma wata magana miyasta an ka gabatar da suna Allah nan balaga ce kenan lima qaddima smullahi alladhi huwa Allahu ala ismihi alladhi huwa ar-rahman dan ya gabatar da suna Allah Allahu akan mi ar-rahman yace to daga cikin abin da za a iya cewa saboda ce shi na daga cikin sha'anin larabawa idan sun kaso ba da labari kan wani abu suna farawa ne da sunan shi sannan su fara da mi da sifofin shi ko ba ka nan bane to kaga sai a fara da suna Allah wanda shine a'raful ma'arif sannan a zo da ar-rahmanur rahim amma wajen ar-rahmanur rahim kin akwai abin da ke so in gaya in gayi shi suna Allah ar-rahman in kana so kamar mutashi da ar-rahim kawai ka dauki wata ka'ida ar-rahman shine Allah ya siffanto da rahama ar-rahim yana nuna Allah yana sadar da rahamar shi gaba yi domin shi ar-rahmanu ba a ce ar-rahmanu bi kaza ko ar-rahmanu bi kaza a'a ana nuna Allah ya cika da rahama an gane ko kamar kace ghadban mutum yana cikin hushi kaga baka cewa ghadbanun bi fulan kawai dai ka nuna ya sifanto da wannan abin amma in kace rahim fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ai Allah rahimun ne yana sadar da rahamar shi gaba shi kenan magana ta kare muna ganewa wannan shi zai baka dan sauki ka fahimci bambanci tsakankanin su domin wanda suke cewa ar-rahman yana da alaka ne da duniya ita kadai lalle kaga in Allah ya kawo ar-rahman yana da Allah subhanahu wa rahama sai ya kawo shi ma bai kawo wani muta'alliki ba الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن على العرش استوى kaga wannan baya nuna Allah ya sanar da rahama gaba ya dai nuna Allah ya sifanto da rahama cikakken rahama الرحمن علم القرآن nan kuma ya nuna Allah yana da rahama allama القرآن ya sanar da alqur'ani amma a ce bai ce الرحمن بتعليم القرآن ba amma الرحيم sai kaji ya ce wa kana bil mu'minina rahima amma ba shi ke nuna ba الرحيم ya ke bantu da lahira an gane ko kamar su arrahim da sun ce sai a lahira ne zai bayyana wannan yana da rauni kwarai da gaske don Allah ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi lara'ufur rahim kaga annasu na ai ba musulmi shi abin sai sun ka ce a a lalle inna Allah bin nasi mutane aka nuhi amma mumin dai aka nushi saboda zan cewa alƙibla na akai alaran ba mun ji wannan kuma Allah ya ce man mumin ne sun mata ba alim inna hu bihim ra'ufur rahim sun ka ce kai shi na nan da yake battance shi sai sun ka ce musu wallahi ba mu yarda ba akwai saura Allah ya ce a cikin suratul hajji alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم تنوى قالها ما تشاهد من دين تنهك الرحمن يا من الله يسفن تود رحمة الرحيم كما يقول الله ينا سعد رحمة الشيء بايش an gane ko muminai su samu rahama shi alal rahimu ba wai sai lahira ba a'a ya shahi duniya amma rahama ta lahira babu mai samunta sai mai sai mai imani ko kuma ka ce arrahim ya shahi lahira har lahiran ma saboda ni saboda Allah zai yin adalci tsakanin bayan shi kamar yadda shi ibnu jarir tabari ya tafi akan wannan to yan uwa ga dukkan alamu lokaci ya yi halinsa kuma nan zamu dakanta mu jaburki abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh